mu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shirin na mu tambayi likita shirin da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon da alamuriyar zamani. A yau dai a shirin namu za mu tattauna ne da Dr. Maryam Aminu daga sashen kula da lafiyar haƙori da fuska na asibitin ƙashi na Dala. Wanda dama tuni muna ta zagayawa a cikin asibitin muna tattaunawa da likitoci daban-daban da masana lafiya daban-daban daga fannoni daban-daban na wannan asibiti to yau ma ga dakta maryam ƙwararriyar likita a sashen kula da lafiyar haƙori da fuska na asibitin ƙashi na dala malam dakta barka da zuwa barka
to a nan likita za ta yi mana bayani akan abin da ya shafi haƙori ba mu san dai me dakta take tafa da shi ba don na ji kamar ta ce za a yi gabatarwa dakta me za mu tattauna a kan abin da ya shafi lafiyar haƙori da kuma fuska ɗin to daman so muka yi mai amfani da wannan dama a yi gabatarwa ma'ana a fahimtar da jama'ar kano baki ɗaya me ma ake nufi da bangaren haƙori na san da yawa mutane sun san cewa eh akwai haƙori amma to akwai shi ƙwararren likitan da ke lura da wannan fanni to abin sai sa muka ce to bari mu amfani da wannan dama mu yi wa mutane bayanin cewa eh akwai kuma bangaren haƙorin ba ma iya haƙorin kaɗai ba har da fuska kuma fuska ba wai ana nufin ko fatar fuska ba a'a ƙasusuwan fuska tsokar da take jikin fuska baki ɗayanta so ba iyakacin haƙori kaɗai ba to abinda ake nufi da gabatarwa da muka ce zami shine wane ne shi kan shi ma likitan haƙori ya kamata a ce mutane su sani akwai likitoci yadda aka san likitoci kala-kala likitan za ka je baka da lafiya kana ganin likita da ke kula da fannin hawan jini a ko ka samu wata karaya za ka je ka ga likita to haka shi ma bangaren haƙori yake da akwai fanni kala-kala da suke kula da matsalar haƙori shi kanshi likitan haƙorin idan ya karatun zama likitan sannan akwai fannin da zai je ya zama ya kwarance a kai fannin da zai iya duba mutum a kai ma'ana ya riga ya kwarance a wannan fannin shi lalura haƙori kamar an je karatun ana karantar fanni daban-daban ke eh in aka gama wannan karatun na shi haƙorin baki daya sai kuma mutum ya yi gaba ci gaban karatun shine na kwarewa a wani fanni iya fanni daya na bangaren haƙorin
to likita mun ji kin ce fanni daban-daban to dangane da lalurar haƙori wani fanni ne yake da muhimmanci wanda kamar kusan in ce su marasa lafiya masu lalura a wannan fanni suka kuka fi karɓar irinsu ko suka fi zuwa asibitin to yawanci gaskiya muna samun kowanne bangaren haƙori mutum ya zo yana ciwon haƙori kuma sannan ana kasancewar asibitin da ala asibitin ƙashi ne ana yawan samun matsalolin mutum ya yi samu hatsan hatsari an samu karaya a fuska karaya a ƙashin muƙamiki to ana samun irin wannan kuma yanzu da mutane suka san cewa akwai likitan haƙori ana samun ma wanda za su zo masu ƙari kumburi da ya zauna da ya fito ya daɗe ba a yi maganin shi ba to duk wannan ɓangaren duk wa'innan fannonin likitan haƙori yana iya dubawa ba lalle ba ne ba a ce likitan ne zai yi wa mutum aikin amma shi ne farkon wanda za ka fara gani sannan matakin na gaba kwararren likitan shine zai zamanto shi zai aiki amma dai duk shi ma kwararren likitan shi ma can da ya karatun likitan haƙorin sannan ya yi gaba ya kware a wannan fannin da mutum ya zo da shi so ma'ana mutane suna zuwa zuwa ganin likitan haƙori wasu kuma kwata-kwata ma ba sa zuwa kuma suna da lalura ta haƙori da ba su sani ba akwai mutane da yawa da ba su san cewa shi kanshi baki ana ganin da shi kake cin abinci da shi kake magana yau idan wani dan kurji karami ya fito a bakin mutum sai ya hana ka sakat ya hana ka yin komai ba cin abinci ba komai to yana nuna cewa kenan bakin nan da muke gani muke ba ma kula da shi yadda ya kamata yana da muhimmi a jikin mutum da mutane da yawa ba su sani ba idan ciwo ya samu bakinka hana ka komai yake yi don haka mutane ya kamata su san cewa haƙori baki guri ne na jikin mutum Da yake da muhimmanci, ya kamata a muhimmanci kula da shi, sosai eh.
eh, kwarai da gaske to akwai fanni fanni akwai shi kan shi likitan haƙorin sannan akwai mataimakan mataim- ma- masu taimakawa likitan haƙorin ko da idan mutum ya zo asibiti Mm.
ba likita kadai zaka gani ba kuma ba shi kadai zai yi maka aiki ba banda likita akwai waɗanda suke ah, taya likita kula da mara lafiya eh, su ne kamar masu akwai masu wankin haƙori eh, su ma akwai kuma masu waɗanda su ne kama assistant ɗin likitan masu taimakawa masu taimakawa eh shi likitan sannan aka zo yin su sa haƙwara da waye akwai su ma wannan fannin in za a yi da shi in za a yi dashen haƙori yawa to abinda kuma yake damun mutane yanzu musamman mutanen kano da yawa za ki ga idan sun samu matsalar haƙori sai ya kasance wanda za ka fara gani ba likita ba ne ƙwararre Mm, kila wanda za ka gani mai taimakawa likita ne mm, sai ya zamanto shi kasancewar yana taimakawa likita yau da gobe ya gagga abin da likita yake yi sai ya ga cewa shi ma zai iya yin abin da likita yake yi Na'am.
sai kiga mutane da yawa sun fada a irin hannun mutanen nan sun yi musu abu ya zo ya dawo ya zama wani babban abu mm.
ko wajen cire haƙori ko wajen yin wani sa haƙori da san haƙori ko wani aikin dai sai kiga an je an yi wa mutum ya dawo wurin likita da matsala babba wanda in a farko ya riga mutum ya riga ya san cewa ga wanda zai je ya gani so kin ga tun farko ma ba za a samu wannan matsala ba na ya je ya ga wanda ba shine kwararren likita ba kuma an zo an samu matsala To dakta um, in na fahimce ki ganin irin wannan kananan likitocin ko in ce masu taimakawa likitoci wanda su basu fahim- basu karanci wannan fannin ba Mm.
yana da matsala kenan.
sosai ma kuwa To amma kamar in kika duba za ki ga yawanci tsarin asibitocin namu Mm.
ban san naku ba.
Mm.
Za ka je asibiti baka da ikon ka ga babban likita sai ka ga wannan kanana.
yamma kuma wani lokacin daga nan take za su yanke maka hukunci su rubuta maka magani ba tare da sun tura ka wani gurin babban likita ba eh to wannan ya kuke magance wannan matsala to gaskiya a irin wannan idan mutum yana yin abin da ya kamata su ma waɗanda suke taimakawa likitocin idan suna abin da ya kamata abin da ya dace kamata ya idan suka ga mutum akwai irin abubuwan da mutum zai zo da shi da zaka iya rubuta mishi karamin magani ya yi amfani da shi amma ba ka da hurumin da zaka rubuta wa mutum maganin da zai iya illatar da shi ma'ana maganin da kai kanka baka san m- me amfanin shi ba eh akwai magungunan da za a iya koya musu sun riga sun san amfaninsu akwai kuma magungunan da ba lalle ba ne su san amfaninsu to kin ga idan suka rubuta wa mutum ya je mishi wani illar kin ga ai an yi An ba samu an an matsala.
samu matsala Na.
kuma sannan idan mutum ya san abin da yake yi kamata idan ya gani sai ya tura ai amfanin hakan kenan Eh.
ba wai a ce mutum yana da matsala ba zai iya ganin kowa ba za su zai iya ganin waɗannan amma su su san cewa ya kamata su tura wa babban likita tunda su a karatunsu ba su yi karatun likitancin da zai ba su damar su yi wa mutum aiki ba ko su yi wa mutum wani abu ko kuma su rubuta wani babban ko magani su ba rubuta wani babban magani yawa Mm.
idan suka ga abin ba nasu bane ya fi karfinsu ma'ana ba fannin su bane idan mutum ya zo yana da matsalar datti a bakin shi kin ga mai wankin baki wanda ya karanta ana Aikin sa ce ne.
musu therapist Mm.
aikin shi kenan kuma kamata ya yi shi ma wannan likita ya fara gani sannan sai ya tura shi gurin wannan mai wankin na to kin ga amma shi kasancewar abin da ya karanta ne idan ya gani ya san cewa yau wannan ah, ah, mara lafiyan yana buƙatar wankin haƙori to kin ga sai a yi mishi Eh.
ya yi mishi wankin haƙori to amma idan ya ga bi- mara lafiya ya zo mishi da wani katon abu wani ba- babban ciwo kuma ya ce to ni tun da ni na san ni mai wankin haƙori ne bari dai in yi tun da na ga ana yi Mm.
in yi wa mutum kawai in ce ya biya ni kaza to kin ga idan aka yi wannan sai a su marasa lafiya ba sani suka yi ba Mm.
ka ce musu kana sa Ka je ka tarar rigar da mara mutum, lafiya kana sa kana rigar ganin shi ne likita likita. Mm.
yawa suna ganin ai shi ne likita kuma ya ce musu kaza ne duk abin da ya ce su yi yi za su yi to Mm.
sai kiga an zo an yi wannan kuma daga baya an zo an samu matsala amma in aka samu yanayin da mutane sun san idan suka je guri wa ya kamata su gani likita ne idan ka je lafiyar ka ce Mm.
kuɗin ka za ka biya kana da damar da za ka tambayi mutum na shi likita ne ko ba likita bane ba wannan right ne da Allah ya dora mu kowa ba ba wai dan ka je guri ka ce kai bari kai shiru kar a ce ba za a ganka ba Eh.
kasancewar ka je neman lafiya kana da hurumin da zaka tambayi mutum ka ce wane ne shi likita ne shi ko ba likita bane shi yanda idan ka ga mutum ba likita bane ba ka san to me za ka yi To dakta akwai a wasu lokutan zaki ga shi mara lafiya a matsayin shi na ya je asibiti dan ya nemi lafiyar shi bako ne.
Mm.
Ba sanin gurare ba sanin abubuwa ba sai an nuna masa. Ba shi da ikon da zai ce a'a ba kai zaka duba ni ba wannan ne zai duba ni.
gaskiya ne Kuma idan haka ta faru wanda ba shi ya kamata ya duba shi ba ya duba shi ba shi da ikon ya ce bari ya je ka koya faɗa cewa ga abin da ya faru.
Mm.
To ya za a yi a magance wannan matsalar?
magance irin wannan matsalar shine zuwa asibiti yawanci inda zaki ga mutum an je an samu matsala shine idan mutum ya je guraren da ba asibiti ba yawanci wa'annan da nake faɗa miki suna buɗe shaguna dan shago ne sai a mai da shi wurin ganin marasa lafiya amma idan mutum asibiti ya je ba yanda za a yi ka je asibiti kuma ka je ka tarar- ka je ka ga wanda bai kamata ka gani ba Na'am.
tun daga farko in ka je asibiti dole za a buɗe maka kati kuma wurin buɗe katin nan sai an tambaye ka Mm.
menene matsala in ka faɗi matsala a gaya maka ka- ka- sai su gaya maka to wuri kaza za ka je Mm.
to kin ga tun daga nan gurin ai ba za a tura ka inda bai kamata ba Mm.
amma idan ya kasance mutum ya je inda ba asibiti ba Eh.
kowa ya samu a gurin kuma baka da hurumin da zaka ce kai likita ne ko kai ba likita tunda kai ka kai kanka gurin Mm.
dan shago ai bai zama asibiti ko Mm.
to ba dan ba yanda za a yi mutum ya je shago kuma ya ce ya je ya ga likita Mm. To Da- kamar idan muna magana akan asibitin kaje.
Eh.
Na ji kin yi bayani akan cewa akwai masu taimakawa likita.
Mm.
A asibitin shi ma ana samun irin waɗannan masu taimakawa likitocin?
gaskiya ba a fiye samu ba saboda yawanci waɗanda zaki ga suna gurin sun san abin da suke yi sun san abin da ya kamata Mm.
to idan ka je su nasu aikin su taimaka maka ka ga likita Mm.
ba wai su su ganka ba Mm.
yawanci abin da ke faruwa kenan a Idan ka ga asibitoci.
likita idan akwai yiwuwar ka je ka ga wani babban likita wanda yake sama da shi Yawwa.
za a tura ka za a kenan.
tura ka kwarai da Na'am.
gaske. Mm.
To masu sauraro muna tattaunawa akan abin da ya shafi lafiyar haƙori da fuska tare da Dr. Maryam Aminu sa a sashen kula da haƙori na asibitin Dala wato asibitin ƙashi kenan na Dala.
Mm.
To, dakta mu dawo bangaren da haƙori din.
To.
Dan na ji a bakin zancen da shan haƙori.
Eh.
kamar idan aka samu hadari akan samu haƙori ya faɗi ko haƙora sun zube Mm.
ya kuke wajen ƙoƙarin ganin cewa kun yi da shan haƙorin a wannan asibitin na eh to akwai fannin shi kanshi da shan haƙorin ma kala-kala ne akwai wanda zaki ga eh, yawanci wanda kowa ya sani wanda ake sawa ake maidawa akwai wanda idan an sa an sa kenan bai fita akwai kuma wanda zai zama kamar ah, an an dasa maka ne cikin ƙashinka Mm.
shi ma kuma wannan ya fi wanda kawai sawa ake yi so yawanci idan aka yi hatsari ana samun matsalar haƙori ya fita gaskiya kuma sannan idan mutum ya je asibiti ya je ya ga likita likitan haƙori likitan da ya san abin da yake yi za a yi mishi abin da ya kamata za a ga inda haƙorin ya fita a ga wani irin da shi ya kamata na kuma sannan za a iya wa mutum bayanin gaba ɗaya kala-kala a nau'in dashe-dashen haƙoran da ake da su wanda mutum ya ga zai iya biya zai iya yi sai a yi mishi wato ya kasance hawa hawa ne hawa hawa ne kwarai da gaske to duk wanda za a duba a gani wanne kake bukata a gaya maka kuma sannan idan wurin da haƙorin ya fita za a iya sa duka nau'i guda ukun da na faɗa za a yi maka bayani sai kai ka zaɓi wani nau'i ne kaga za ka iya a wannan biya sai a yi maka shi amma kuma tun farko ma sai an duba an ga wani nau'i ne ya dace da inda haƙorin ya fita na to har ila yau dai muna tare da Dr. Ahmad Aminu Abdulaziz wanda shi ma dai daga fannin la- kula da lafiyar haƙori din yake. To, mu sani ba dakta ko akwai abin da zai dan tsara mana akan shi lafiyar haƙori din.
Sorry, akwai ɗan gyara kamar da yake ce dakta ba dakta ba ne.
To, Wato ita ce dakta. Ni kuma Yeah.
irin mutane suke miki magana masu taimakawa ne to ina daga cikin masu taimakawa wajen yin aikin haƙorin a lokacin da suka samu lafiyar da za su yi aiki.
eh, to madalla ai mun ji daɗi da zuwanka. Dan mun ya ma yi magana akan masu taimakawa. Dan a wasu lokutan za ki ga su masu taimakawar in sun samu ƙwarewa da da da, da training zan ce ko in ce da yadda suke ganin aikin Mm.
a gurin likitoci Mm.
sukan zo su yi aiki sosai yadda ya kamata yawwa to dakta bari mu koma kan shi wannan abin da ya shafi haƙorin da kamar akwai masu wanda zaki ga suna fama da lalurar kamar warin baki shin yana fitowa daga haƙorin ne ko kuma wani abu ne da bai shi yawwa to shi kin ga baki ba iya haƙori kaɗai ba ne ba a baki akwai haƙori akwai harshe akwai ah, dadashi duk kin ga a cikin bakin mutum suke so yawanci idan aka zo batun warin baki ba iya haƙori ba ne ba tana iya yiwuwa akwai rami akan haƙorin da yake tara abinci da zai iya sa haƙo- bakin ya wari kuma Ah.
sannan ana iya samun matsala akan harshe datti akan harshe sannan ana iya samun matsala a dadashin ma da zai iya janyo baki ya wari don haka ba wai iya abu kaɗai ɗaya kaɗai ba ne ba yake iya sanya warin baki amma ban so mu yi maganar warin baki yanzu mun eh, cewa muka yi za mu maida shi shi ma nau'i daban a yi magana akan shi yau kawai ya kasance kawai mun yi gabatarwa ne gaba Akan eh, haƙori da haƙori.
fuska.
eh baki daya amma gaskiya warin baki ba wai abu ɗaya kaɗi ba ne yake iya janyo warin baki Mm.
zai iya kasancewa daga haƙori ko kuma daga dadashi ko kuma daga harshe ko kuma ma daga ah, cikin mutum ko wani larura tana damun mutum da zai iya zamantowa tunda na ce miki shi baki hanya ce zuwa gaba ɗaya jikin mutum duk Na.
abin da ka ci daga baki za ka fara sa shi ya sauka so zai iya yiwuwa warin bakin ba ma na- daga cikin bakin yake fitowa ba tana iya yiwuwa daga wani fanni ne na jikin mutum yake fitowa cikin bashi- baki ma'ana daga ko cikin mutum yake fitowa baki To bayan da haka akwai wani ciwo da zaki ga na haƙori da yakan damu mutane ba mu sani ba ko sanyi ne yake jawo shi ko kuma meye dai likita kamar muna so a ɗanyi mana bayani akan shi yawanci zaki ga ciwo ya tashi haƙori ne ta ciwo har ma gefe ɗaya kumbura Mm.
haka har ya kai ga cewa za a cire haƙori.
Mm. to shi ma dai gaskiya ba sanyi ba ne ba yadda mutane suke ah, faɗin cewa sanyi sanyi don yawanci idan aka zo asibiti sai a ce wai sanyi ya kama haƙoran gaskiya ba sanyi ba ne ba yawanci haƙori za ki ga rami ne yake faru farawa kan haƙori kuma shi wannan ramin akwai abubuwa da yawa da suke janyowa ramin nan ma ya soma a kan haƙori Eh.
don haka ah, shi zai janyo haƙorin nan zai janyo har ah, ya ta ci ya ta cinyewa har ya kai matakin da zai fara ciwo tun baya ciwo ɗan rami ƙarami tun baya ciwo har ya kai yanayin da zai fara ciwo shi ma wani nau'i ne daban da muka ce za mu bari sai Mm.
a shiri na gaba a Za yi a bayani tattauna eh, akan a shi.
tauna a iyakan shi kadai saboda idan muka ce za mu tauna eh, mu tattauna akan rami yanzu za mu fita daga abin da ya kamata a tattauna kuma shine gabatarwa a sanar da mutane cewa akwai bangaren haƙori akwai kuma likitocin haƙori akwai kuma masu taimakawa likita haƙori yanda idan mutum ya samu matsalar haƙori ya san wane ne ma ya kamata ya je ya Mm.
gani to amma insha Allah dai nan gaba za mu yi magana akan shi wannan matsalar haƙori Mm.
watakan rami da ke faruwa kan haƙori da yake sa haƙori ya ciwo har ya kai ga a cire haƙori yawa sai batu da na jikin yi akan wankin haƙori wanda ko da a ce mutum mai lafiya ne ma ba wani abu ne same shi ba ya kamata a ce yana zuwa ya wanke haƙorin shi Kwarai.
kamar wani lokaci ya kamata a ce dan adam ya je an duba haƙorin shi dan a wanke mai shi a gyara mai shi a fitar mai da datti
to yawanci dan adam tun daga ran da ya fara haƙori that is yaro dan karami wata bakwai kenan Mm.
ake fara fitar da haƙori ko to mu Mm.
a lokacin muke son ma a fara kawo yaro asibiti ya fara ganin likitan haƙori don haka kin ga ba wai a ce wai sai na yi shekara ashirin ko sai na yi shekara talatin ko arba'in sannan zan fara ganin likitan haƙori a'a tun daga yaro yana fara haƙori inda haƙwara biyu suka fara fitowa a bakin yaro ko yarinya za a iya kawo su ga haƙori tun daga lokacin za a iya kamata su saba da Eh.
zuwa ganin likitan haƙori su saba da cewa eh fa haƙori ma wani fanni ne na jikina da ya kamata in kula da na don haka idan mutum yana yawan zuwa a lokacin ne za a tsara maka lokutan da ya kamata ka rinka zuwa wankin haƙori eh shi yawanci wankin haƙori ana cewa a yi shi bayan wata shida shida gaskiya mhm.
duk bayan wata shida ya kamata mutum ya je a yi mishi wanda bai taba yi ba dama ce ya je a gan shi a duba bakin shi idan ma yana da wata matsalar da ba iya datti ba kin ga ana iya a gaya mishi cewa to Eh.
kana da matsala kaza banda ma dattin da kake da wato ta wajen wankin haƙorin nan za a gano in akwai mas- matsaloli a Iya, tattare da eh, haƙorin eh, nashi.
tun da baki za ka buɗe za a ga komai da ke cikin bakin naka ba iya datti kaɗai ba Hmm.
to idan aka gani sai a gaya maka to banda ma dattin da muka gani kana buƙatar wanki banda wannan kana kuma da kaza da kaza da kaza da suke buƙatar a yi maka kaza Hmm.
to a lokacin shi yasa yake da kyau mutum ya je ya ga likitan haƙori na'am a sanar da shi a ga lafiyar haƙorin shi bakin shi gaba ɗaya lafiyar dadashin shi lafiyar harshen shi a gani idan da wata matsala a sanar da mutum idan kuma ba shi da wata matsala ko bai ma da dattin sai a gaya maka to baka da komai ba ma ka da Na'am.
datti Mm.
kana iya dawowa bayan wata uku idan ka Ƙara dawo wata ukun a ƙara duba idan dattin ya taru sai a yi maka wanki in ma nan ma ka dawo babu dai a ce maka ka yawaita dawowa na'am a duba amma idan ya kasance an samu datti za a yi maka wanki a lokacin eh sannan sai a baka lokaci kuma bayan wata shida ka kuma komawa a kuma gani idan dattin ya taru a wannan lokacin sai a yi maka wanki in kuma bai taru ba a ci daɗa ce maka ka dawo bayan wata shida Ah.
shi amfanin cire wannan dattin shine lafiyar yana da muhimmanci ga lafiyar haƙorin ga lafiyar dadashin ka ga shi bakin gaba ɗaya ma na'am warin bakin da ake faɗa duk yana da alaƙa da wannan taruwar dattin eh to kin ga wankin bakin shi ma kanshi wani abu ne Mm.
wani nau'i ne daban to dakta dangane da shi wannan wankin baki kamar ga wa- mutumin da bai taba zuwa an mai wankin bakin ba haka na tsawon lokaci ya ga kwata-kwata ma ba a baya wankin bakin Mm.
akwai wata lalurar take ta- barazana ga lafiyar haƙoran dan adam idan baya wanke baki sosai ma kuwa akwai akwai larura kamar ta dada shi akwai larura ta haƙorin shi kanshi Mm.
mutum bai taba zuwa an mishi wankin haƙori ba kuma sannan shi baya kula da haƙorin yadda ya kamata kuma za ki ga wani sa'in mutane suna kowa yana da yana ikirarin ina brush ina brush ina brush ina brush amma sai ki ga ka zo asibiti baka mun ga cewa ba ma ka brush din yadda ya kamata na'am so b- brush din ka yi wankin haƙorin sau biyu a rana sannan akwai yanayin yadda ya kamata ka yi wankin ma da zai fitar maka da dattin eh akwai yanayin da za ka yawa akwai yanda yanayin da zaka wanke da zai fitar maka da dattin to in ya kasance baka yin hakan sai kiga dattin yana taruwa kai kana ganin kana wankewa amma kuma baka yin shi yanda ya ba kamata ka fitar da datti yawa baka fitar da dattin sannan sai kiga dattin na taruwa makalewa yake yi jikin haƙori da jikin dadashi abu ne da bai kamata yana wurin ba Eh.
kafin ki san me haƙorin dadashin yana matsawa daga jikin haƙorin saboda abu ne da bai dace yana wurin ba jikin mu Allah ya riga ya yi shi ya yi shi haka idan ko mura kike ko abu ne ya same ki rashin lafiya in ta same ki za ki ga akwai abubuwan da muke da su a cikin jikinmu da suke um, zan zan ce suke taya ka maganin abin kafin ma ka sha magani Mm.
wannan Allah ne ya mana su to haka shi ma dadashin yana ɗaya daga cikin irin abin nan idan datti ya taru a jikin haƙori sai kiga dadashin yana kokarin matsawa daga jikin dadashin kuma matsawan nan da yake daga jikin dadashin saboda dattin da yake wurin bai dace yana wurin ba don haka dadashin baya son ya ji dattin a jikin shi Na.
sai kiga dadashi na matsawa daga jikin haƙori kuma haƙo shi dadashin dama an yi shi ne don ya rike ya rike haƙorin eh.
to muddin ya zo yana matsawa daga jikin haƙori kin ga Suna rabuwa da yawa juna.
suna rabuwa da juna sai kiga haƙori ya fara rawa na'am da da shi yana jini idan ko ba a yi komi ba ko ɗan brush mutum ya je sai kiga yana fidda jini Na'am.
ko kiga yana kumbura yana ciwo to duk wannan abubuwa ne da za su iya faruwa idan datti yana taruwa Mm.
a jikin haƙori datti yana haddasa wannan yana haddasa wannan sai kiga mutum ya zo dan shekara ashirin amma kusan gaba ɗaya haƙwarin suna rawar da ba ma abin da za a iya musu Na'am.
sai dai a cire su to kin ga inda a ce mutum ya san da cewa ya kamata ya kula da a, lafiyar haƙorin shi lafiyar bakin shi kin ga da ba za a samu haka ba Hmm.
ba zai zo a shekara ashirin ka zo da ha- gaba ɗaya kusan haƙwaran ka gaba ɗaya za a cire maka su saboda ba abin da za a iya musu suna rawar da da hannu ma idan aka sa za a iya zare su daga cikin dadashin Hmm.
don haka yana da kyau mutane su san idan dattin ma Muhimmancin iya wanke. masu sauraro muna tare da gidan rediyon dala muryar zamani cikin shirin mu tambayi likita inda muke tattaunawa da dr maryam aminu daga sashen kula da lafiyar haƙori da fuska na asibitin ƙashi na dala to likita sai mu koma ɓangaren fuska kafin mu tsallaka ga bangaren fuska masu sauraro kar ku manta za ku iya samun mu akan lambar wayar mu ta sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar ko kuma a turo mana da sako kan lambar waya sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar to likita bari mu tsallaka maganar fuska inda na jikin ce fuska din in an ce fuska ba ana nufin fata Fata ba, ba eh.
eh to yaya shi wannan al'amari yake na fuska idan matsala ta samu a fuska din kan mutane su ji su ce to tunda ina da dan kuraje bari in je asibitin Eh, dala ba abu ne da Eh, kuraje eh, ba eh, in ya- ya koma ga kuraje ko wasu abubuwa wannan sai dai mu ce ka je ka ga likitan fata na amma idan kamar mutum ya yi hatsari aka samu hatsari yawanci kin ga in aka yi hatsari ba iya guri ɗaya ko a lokacin da za a yi hatsarin ba wai kafa ce za ta ce ni kadai zan balle Mm, ko Allah kuma ya hannu sanya yawwa sanya yawwa sanya.
abubuwa da yawa suna iya faruwa ko ina a jikinka yana iya shafuwa don haka fuska ma yana ɗaya daga cikin kuma fuska banda ido hanci da baki akwai ƙasusuwa Mm.
da ke jikin fuskar kowane ɗan adam na idan aka samu matsalar hatsari aka samu hatsari wa'annan kasusuwan suna iya kakarewa da ya in suka karye ya zamanto cewan fannin haƙori ba wai fannin ƙashi ne za su iya gyara saboda su ma kansu fannin likitocin ƙashi akwai su ma iya huruminsu Na'am.
a jikin ɗan adam da za su duba Eh.
to yawanci idan mutum ya zo daɗin abin in ka zo asibitin dala kana da karayar kafa ko kana da karayar hannu kuma haɗe da karayar fuska to akwai likitan da zai duba ka na fannin fuska Eh.
sannan akwai likitan da zai duba ka na fannin um, kafa ko hannu Mm.
sannan banda karaya akwai um, tsuro da yawanci za ki ga mutane suna fama da shi Eh, ko ki ga kamar tsuro ƙari kenan?
kamar ƙari yawwa Na'am.
ki ga ya fito yana ta girma yana ta girma mutum ya rasa wa zai je ya gani eh to yawanci irin haka likitocin haƙori su ne wa'inda ya kamata mutum ya je ya gani idan ka ga ƙari a fuskar ka a muƙamuƙinka kawai ka je ka ga likitan haƙori mm.
shi zai fara duba ka ya gaya maka ma menene ke damun ka Na.
sannan idan ba hurumin shi bane ba ya tura ka gurin wanda ya kamata ƙwararren da ya kamata ka gani na in kuma ina nufin ba wai ba ba hurumin shi ba na na wannan ina nufin shi tunda tun farko na yi bayanin cewa shi kan shi fannin haƙori fanni fanni ne mm, daban-daban daban-daban yauwa kuma sannan idan ka gama karatun likitan haƙorin za ka je kai karatun gaba na ƙwarewa a wani fanni ɗaya daga cikin fannin haƙorin Eh.
don haka idan likitan da ya fara ganin ka ya gani sai ya tura ka gurin ƙwararren wanda ya kamata ya yi maka in aiki ne a yi maka aikin in na magani ne a gaya maka dai me za ka yi amfani da shi amma dai shi wanda ya- wanda za ka fara gani likitan haƙori ne Na'am. To, mm, kamar mai sauraro ya ji an zai ji an ce in ya samu ƙari ko kuma mara lafiya yana ɗauke da lura ƙari zai zo ya ga likitan haƙori. Likita ko me ya haɗa alaƙar kuma ƙari da shi fannin haƙori haƙori?
to ai kin ga yawanci ba wai a cikin akwai wanda suke fitowa a cikin baki Na.
akwai kuma wanda suke fitowa a, a wajen baki Eh.
amma dai duk dai a fuska ne kuma yawanci suna da alaka ga abubuwan da ke jikin fuska kuma idan likitan haƙori ya tashi yin karatu ba wai iya zalla haƙori yake karanta ba Na.
yana karanta gaba ɗaya jikin mutum amma kuma ya fi ƙwarewa a wannan iya A ha- fanni ɗaya fanni da ɗaya ɗauka, yawwa eh.
haƙori da fuska don haka shi yasa aka wawware idan kana da matsalar fata zaka je ka ga likitan fata in kana da matsalar ido zaka ga idan eh, likitan ido in kana da matsalar kunne zaka ga likitan eh, em, em, masu kula da kunne da makogaro to haka idan kana da matsalar haƙori Mm.
za ka zo ka ga likitan haƙori amma shi likitan haƙori ba wai iya haƙorin nan na cikin bakin ka kaɗai yake da hurumin dubawa ba Na.
abin da ya- ya uh, kasance a kan fuska a cikin baki wajen bakin duk yana da hurumin da zai duba Mm. To gashi masu sauraro suna ta shigowa bari mu ji me Aminu alaikum salam da wa muke magana amin amin sunana baban da ya dora ila ne karkama alkhairi ya mota to baban ya dorai akwai tambaya ne da za a yi wa likitan
akwai tambaya wallahi
to ga dakta maryam aminu Eh, kamar yadda ta fatan suna jina kuma suna da zariya ne zaune lokaci
ina jin ka
to muna sauraron ka
Hello?
halo muna jin ka muna ji yawa da da ta shi ne da kamar yin abiyan da aka ce na sha ruwa irin da sanyin nan a baki na na'am da haƙorin da aka baki ne da kamar yin wallahi ya ke yin kamar irin sanyin nan eh kuma ba mutum shan ruwan sanyi ne to da kamar yin yanzu ya za a ke nan ina son ki bani mafaka a'a ni na shan ruwan sanyin nan kuma da ta ta shan ruwan sanyin nan to ga dakta
ai ba zai yi a ce ka daina shan ruwan sanyi ba Ji tambayar shi Eh.
ruwa yake sha karara da sanyi da yawa da kin san dama za ka ji kaudin haka ne to mun san me matsalar hakan ba ko me yake jawo ko Eh, yawanci gaskiya ba za mu ce maka ka daina shan ruwan sanyi ba ka ci gaba da shan ruwan sanyin ka amma tunda yanzu ka kana jin idan ka sha ruwan sanyi hakorin na daukewa sai ka rage to abin da yake faruwa shine shi kanshi hakori yana da um, riga-riga kamar zan ce ko eh kamar layers ya zan ce Kamar- yana da hawa-hawa Lulluɓi, lulluɓi, yawwa lullubi-lullubi eh.
to lullubin farko shine idan ka buɗe bakinka kake gani lullubi na biyu yana ciki ba a ganin shi na uku yana can ciki Eh.
shi ma ba a ganin shi to lullubi na farko komai da shi kake tauna komai don haka ba ma shi ba shi da ah, wannan ɗin jijiyoyi da za su iya sawa in ka yi tauna ko ka sha wani abu ka ji ciwo to muddin wannan lullubi na farko saboda kullun taunar da ake yi yana ya goge ya zamanto lullubi na biyu ya dan fito na duk abin da mutum ya ci kuma lullubi na biyun nan shine yake tattare da um, wannan ɗin jijiyoyi kaɗan ƙananan ƙananan uh, jijiyoyi a jikin shi na to shine zaki ga idan mutum ya sha ruwa ko ya ci abu mai tsami Mm.
ko ya sha abu mai gas sai kiga haƙorin haƙorin gaba sun ɗaya amsa, eh, ya su- sa amsa Mm.
to wannan sai dai mu ce daga ina ya ce daga ya ɗorai ce ko zai iya daina zai za a ba shi shawara ya daina sha ya zo- ya zo asibiti mu gani lullubin za a iya maida shi idan ba za a iya maida shi ba a gaya mishi me ya kamata ya rinka yi in kuma za a iya maida shi sai a maida mishi a asibiti amma shawara shine kawai ya zo ya zo asibiti kai Asibiti, tsaye da eh, kai fatan mai tsaye.
sauraro ya ji wannan salamu alaikum
Assalamu alaikum.
aminu alaikum salam da wa muke tare Barka da gogari a yi nasa.
barka ka dai Allah ka sa da tsara alkhairi da ma'arin ya daga.
to amin amin akwai tambaya ne Magana da sai wajen shi burus din da kira.
wajen me Kamar irin mu da muke yadda mutum zai rage yin burus din saboda in gama kuma ne ya iya mana ta yi magana a kan cewa Eh.
yawa ne.
yadda za a yi brush Yana yi amma kuma bai rabu da wannan abin da yake ba sun dace ba.
to to likita kin ji Da yadda mutum zai ringa yi ne ya ringa fita.
to
Allah ya saka da da da alheri.
amin amin Ina wa da ma'aruf ne bai zuwa.
to ma'aruf mai mai zawa ciki
to shi brush Mm.
eh Yi shi magana akan brush ko?
eh kwarai Ya- shi brush gaskiya ya kamata a ce kowa ya, ya san yadda ake yi Mm.
kuma sani yadda ake yi shine idan aka koya maka yadda ake yi Eh.
to yawanci idan mutum ya je asibiti aka yi mishi wankin haƙori akwai wani dan wannan da ake yi idan bayan an wanke haƙorin sai a koya maka yadda ya kamata ka rinka Eh.
brush din nan idan muka je za mu yi magana wankin yadda mutum zai yi brush wani lokaci ne zai dauka a nan don haka shawara ta shine ya zo mu gama lafiyar bakin shi idan yana buƙatar a yi mishi wannan wankin haƙorin a yi mishi wankin haƙorin ko da baya buƙatar wankin haƙorin sai mutum da ya riga ya zo sai mu yi mishi bayanin yadda zai rinka wanki bakin nashi amma zai iya zuwa ya same mu a asibitin da sai a koya mishi To.
yadda ake brush To da fatan Malam Ma'aruf ya ji amsar wannan tambayar. Sai ga kuma sakonmu na text message da suke ta turo mana. Wannan ya ce likita ne muku fatan alkhairi tambaya ta anan shine ni an taɓa wanke min ha- haƙori har sau uku. To amma kuma sai na ji wasu suna cewa wankin haƙorin in ya yawa yana kawo matsala yana rage ƙarfin haƙori a gaskiya ba haka ba ne tunda za a ce maka ka rinka dawowa bayan wata shida shida idan yana rage karfin haƙori kinga ai ba za a ce maka ka dawo ba Na'am.
gaskiya wannan ba haka yake ba Ka- wankin haƙorin ma ƙara karfin haƙori yake yi tunda abubuwan da za su su- su bata haƙorin su cutar da dadashin an kau da su kinga ko ba zai- ba yanda za a yi a ce wankin haƙori na na bata haƙori to wannan kuma ya ce likita ina muku fatan alkhairi wai me yake kawo yawan ciwon haƙori kuma yaya mutum zai magance haka daga safiyani ya kasai
To abin da ke kawo ciwon haƙori ya suna nan da yawa cin zaƙi su suke haddasa ramukan da zaki ga mutum ya zo da shi kan haƙorin shi Mm.
amma ba na so in yi bayani da yawa akan wannan tunda mun ce a sashin mu na gaba za mu yi magana akan abubuwan da suke kawo rami kan haƙori har da zai kai ga ciwon haƙori Mm.
amma cin zaƙi Zaki yana ɗaya daga abin da ke cikin eh, haifar kwarai da daga ciwon cikin haƙori mm.
dai kenan. to da fatan mai sauraro za a biyo mu safiyani za a biyo mu a shiri na gaba don jin sauran abubuwan da ke haddasa wannan ciwo to bari mu ƙara ɗaukar wayan mu je salamu alaikum da wa muke tare
Ummi Muhammad dan kiyawa Gizawa.
to ummi akwai tambaya ne da za a yi wa likita
Ni wallahi idan sai daga idan ina cin abu eh to ummi ta mun rasa ta bari mu ɗauki wannan ku salam aminu alaikum salam da wa muke tare
kawai fatan alkhairi.
to madalla da wa muke tare
Ina na bara a cikin yawa.
to bara'atu akwai tambaya ne da za a yi wa likita
Gaskiya ni dai likita idan na ci abu zafi haka haƙorin na wasu su idan yau. Ko da haka ina jin zafi ko idan na yi wasu wani zuwa mutum ya dinga yin
to idan ta ci abu mai zaƙi tana jin yanayi mata zafi kuma an ta yi brush sai ya rika jijini
To shawara ɗaya shine ta zo asibiti mu ga lafiyar haƙoranta. Ita ma yanzu haka kila akwai ramukan da haƙwarin da suke da ramuka kuma sannan ah, wannan ɗanta ya tara datti wannan jinin da take gani.
Mm.
Don haka ta zo asibiti mu gani mu duba in ya so sai a gaya mata abin da ya kamata.
to da fatan malama bara'atu ta ji amsa sai wannan kuma take cewa likita dan Allah ina so a wanke min haƙori amma ban san a inda kuke ba Muna na.
daga Jamila Hotoro. to Jamila Muna na a asibitin dala asibitin ƙashi. Duk sanda kika zo kawai ki tambayi ɓangaren haƙori za a kawo ki.
to madalla so ga kuma sakonnin fatan alkhairi dai suna ta shigowa likita an nemi muku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya wannan kuma ta ce salam ina muku fatan alkhairi dan Allah dakta ina shan ruwa mai sanyi sai in ji cin sai in ji cikin haƙori na kamar ya cire dan Allah me ke kawo haka
ai kamar mun ansa irin wannan tambaya Mukarram, eh wannan ma an eh mun ansa ai.
to likita mu ci gaba da mu koma da bangaren fuska din kusan in ce ai ba mu karkare ba a wannan Gaskiya.
bangaren zai dai masu sauraro sun karkata kan Haƙori.
haƙori da aiko tambayoyi eh yawa gaskiya kuma ni na so a ce ma mutane sun dan yi tambaya akan bangaren fuska Mm.
saboda da yawa muna samun mutanen da zaki ga sun zo ba tare da ma sun san cewa mu ya kamata su gani ba amma kawai kasancewar asibitin na kashi ne Eh, sai su ce to tun da ni na ji abin da yake damuna ya yana da alaka da kashi to bari in je in je asibitin kashi sai kuma a samu din sai kiga an dace cewa sun zo sun same mu sai a- a turo su gurin mu to gaskiya mutane ya kamata su san cewa ba wai iyakacin haƙori bane ba mm, a- abubuwa eh, da ya shafi kashi ma kamar mutum yana sai kiga mutum yayi mugun wannan hamma mm.
kayi hammar da ta zamanto ka buɗe bakinka sosai sai kiga bakin ya ƙi rufuwa na to kin ga wannan ma ba likitan kashi bane ba zai yi maka Bangaren ku ne.
bangaren mu ne yawa yawanci in ka zo akwai yanda za a yi a maida maka da bakinka saboda yawanci zaki ga mutane ba za su iya maidawa da kansu ba Mm.
gocewa kashi ce da za ta iya faruwa a kowane kashi Mm.
to kin ga shi ma baki mukamikin mu kashi ne Mm.
da yake haɗe da saman eh, kan mutum na'am to yawanci idan aka samu wannan shi ma gocewa kashi ne asibiti ya kamata ka zo ba wai ka je gurin masu gyaran gargajiya ba Mm.
su ce za su gyara maka shi dan yawanci a irin haka ake kuma ko a balla kashin Mm.
ko kuma ki dai an samu Wata babbar matsala.
yawa babbar matsala to likita akwai wand- akwai wani lokutan da zaki ga in an samu faduwa ko bigewa mai karfi zaki ga kashin fuska ya tsage Mm.
ya kuke kuke dora wannan ko in ce ya karya ka yawa shi ma kamar yadda ake eh, eh, eh, gyara kasusuwan jiki kafa kafa ko hannu ko cinya shi ma haka ake yi mishi yawanci in kika je asibitin dala za ki ga mutane da kar- karafuna a jikin kafa- kafafunsu ko hannayensu Na.
an daura musu kashi da shi to yawanci mu ma muna amfani da irin wa'annan karafunan a fuska amma sai dai mu bai kai girman wannan ba Eh.
yawanci ba ma a sanin an yi amfani da karafuna budewa za a yi a sa karafuna a ɗaure wurin da kashin ya tsage Mm.
ko ya balle a mayar a rufe yawanci karafunan da muke amfani da su 'yan ƙanana ne ba manya ba eh kuma Mm.
fuska takan dawo daidai kamar kwarai yadda take.
kwarai da gaske na'am to bari mu kara duba sakonnin mu daga masu sauraro wannan kuma ta suke likita da Allah ina so in ji nawa ne ake wankin haƙorin da matakan da ake bi kafin ganin likita na gode
to wankin Sai haƙori dai ko likita za ta iya faɗa a nan a sai dai ta zo ta zo asibiti yauwa ta zo asibiti matakai dai shine ta zo in ta zo asibiti ta je gurin bude kati ta ce za ta ga likitan hakori Mm.
in suka bude mata katin su za su kawo katin mu ganta sai mu gaya mata Eh, nawa ne za ta biya a je a mata wankin hakorin
to ga kuma wannan ta ce ina yi ma dakta fatan alkhairi tambaya ta a nan dan Allah me me fa'idar wanke haƙora da ba- da baking soda Allah ya maida dakta gida lafiya kisa akwai masu amfani da wannan soda din Gaskiya.
gari ta baking soda gaskiya bai da fa'ida sai dai ma dai ya janyo maka matsala to fa saboda shi baking soda ai kamar yana da kamar acid yake ko kamar yana cin abu dan ana wankin yana da dan zafi yawwa yana da zafi don naga har wankin tukunya ana yi bayan tukunya ana yi da shi Eh.
to kaga ko haƙori kuma ai ba guri bane ba da za a sa uh, uh, inda abin da za a wanke bayan tukunya ai bai kamata a amfani da shi wurin wanke haƙori ba don haka wannan ƙauɗin da mutum zai ce yana ji idan ya sha ruwan sanyi amfani da baking soda ko amfani da gawayi ko amfani da gishiri Mm.
duk yana iya janyowa saboda suna da zafin da za su iya cire wannan lullubin da na faɗa na farkon haƙori Mm.
kuma muddin wannan lullubin farkon ya fita an bayyana na biyan na biyan kuma shine inda idan ka kaɗan samu matsala kaɗan za ka ji zafi Mm.
saboda shine nan gurin yake da ah, jijiyoyin da suke ɗaukan ciwo haƙori ya shiga matsala eh yawwa eh To to wannan gaskiya kuma ba Fatima ja'in take cewa da Allah likita ina yawan shan zaki amma kuma idan na yi wanke bakina da brush baya haske haƙorana ba sa haske waya za ta yi kenan to tana yawan shan zaƙi ta daina to saboda zai iya haifar mata da abubuwa kala-kala kamar ramin nan da na faɗa kuma sannan shi zaki ma ai ba a san shi saboda ko ciwon siga na ana yawan hana mutane sannan hasken haƙori kowa da yanayin yadda halittar haƙorin shi yake Mm.
amma yawanci za ka ga mutum yana ƙara shekaru hasken haƙorin shi na raguwa duhun haƙori sai kiga sun fara duhu kasancewa shi saman farkon lallabin yana raguwa ƙarfin girman shi na raguwa Mm.
shi kuma daman shi ne mai hasken Eh, na biyan bai bai kai na farkon haske ba to idan na karfin in, girman shi na raguwa sai kiga na biyan ne sai ya rinka nunawa shine sai kiga hakorin mutum yana duhu tana girma wannan normal abu ne da da- da ke kasancewa a kowane dan adam kana girma wannan hakorin kana rau- Suna kar- eh, eh.
suna canja kala amma wani zaki ga shan coke shan shayi lipton abubuwa masu duhu ke Eh, suka masu duhu yawanci za ki ga suna sa haƙori ya yi baƙi ya canja kala to akwai wanda wancin haƙori yake fitarwa akwai Eh.
kuma wanda akwai wani abu da muke kira bleaching yake fitarwa Eh, so kin ga k- abu biyu ne idan ta zo asibiti muka ga na wankin haƙori ne in aka yi mata wankin haƙori shikenan sai su dawo ta su dawo kalar su Eh.
an kuma na bleaching din ne sai a gaya mata shi ma yanda ya kamata a yi sai a yi mata to ga wannan kuma yake cewa likita ina yi muku fatan alkhairi haƙorana biyu sun faɗi sakamakon duka na je asibiti an sa wasu amma suna fita ina cin abinci suna fita idan ina cin abinci ko shan ruwa likita ya zai- ya ce ya zai to gaskiya wanda haƙorin da yake fita idan mutum ya bayan je haka ma kuma suna bantarewa Eh to idan inda ya je aka yi mishi ba asibiti ba ne ba za a samu wannan matsala saboda akwai shi ma matakai kala-kala da ake bi wajen yin haƙorin ba wai kana zuwa ba ne ake ɗauko haƙorin a sa maka kowa da, da yanayin yadda bakin shi yake sai an auna sannan sai a tura wa mai ƙerawa wa'inda bayanin da ne na ce akwai mataimakin masu taimakawa likita to shi ma kan shi mai kera haƙori yana ɗaya daga cikin masu taimakawa likita yawwa so idan aka ɗauki wannan aunin na bakin mutum sai a tura idan idan aka kera aka kawo nashi ba zai shiga baki na ba nawa kuma ba zai shiga bakin shi ba iya nashin nan dai da aka auna shi ne nashi to bayan da za a yi wannan da aka yi mishi ya zamanto yana faduwa ko wurin cin abinci ko wurin shan ruwa ko ya rinka ballewa saboda an yi shi yadda ya kamata amma idan ya kasance mutum ya je ko shago ko wani guri kawai dai a lokacin aka zauna aka yi mishi to za a samu wannan matsala don haka zai iya zuwa asibitin dala ya zo mu gani an wanda za a iya gyara mishi ne a gyara in ba zai yi ba sai a yi mishi wani to bari mu ɗauki wayoyi ko guda biyu ne daga masu sauraro don lokaci ya fara salamu alaikum da wa muke ta salam ummi sai ka dawo to ummi muna sauraron ki
mutanen idan na sa abu idan na sa ka turaki na so in yi sai in ga yana jini
to idan ta yi sakace bayan ta ci abinci shine yake shi ne yake jini to daman da farko ai na ɗanyi bayani na ce akwai da da shi da idan datti ya tari yakan matsa daga jikin haƙori Eh.
to yawanci idan da dattin nan matsawan nan da yake yi sai ya rinka sa abubuwa ko nama ka ci ko a da shinkafa ka ci ko me ka ci sai ya je ya shige gurin saboda an dan samu dan dan sarari Na.
a gurin sai ya shige ya makale da sai an yi sakace to gurin sakacen nan sai ya zamanto yana jini to don haka ummi ta zo asibiti mu ganta mu duba in tana buƙatar a mata wankin haƙori a mata in kuma da wasu shawarwara da za mu iya bata sai mu bata to a gurguje Malam Ahmad Aminu Abdulaziz wato masu su ne masu kera haƙoran da a a shi mai taimakawa ne taimakawa ne to kamar na Eh.
cikin su ma masu kera haƙoran eh su ma suna ɗaya daga cikin eh kwarai taimakawa likita eh to mu san a wani bangaren shi yake ba shi bangaren shi ya danganci aiki tare to da ai likita gashi a kusa ko to bari ya muku bayani gaskiya ne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, masu sauraro mu ne muku fatan alkhairi. Wato shi ainihin kamar yadda likita gaba bayanin bangaren haƙori yana da wannan bangaren bangaren masu taimaka likitan haƙori masu ƙera haƙori masu bangare bangare ne.
na Kuma dukkan shi karatu ake zuwa a yi.
eh Kuma kowa yana da iyakacin aikin shi. Kamar yadda take magana za ka je wani gurin duk yawanci aika ya maka aikin mm, da ba daidai ba.
mm, mutum ya ƙetare iyakar shi ne saboda haka mutane kamar yadda likita ba da shawara su yi kokari su ringa ganin cikakken mutumin da ya kamata ya gani na saboda za ga direban mota na jan mota ya ce maka zo ka hau jirgi in ja ka hau ya tafi ka Mm, ya ba kuma tsallake shi ne.
iyakar shi to kai ma bai kamata ya kai wa wadda ba wannan bangaren- bangaren bane ba na saboda mutane suna ɗaukar in mutum yana bangaren haƙori likita haƙori ne ko mutum yana asibiti kawai shi ma likita ne saboda haka su dinga ƙoƙarin zuwa asibiti musamman ga yanzu in ka zo likita kana zuwa bangaren haƙori ka zo asibitin ka shi na dala akwai likitan haƙori akwai mai taimaka mai da abin da kake bukata insha Allah za ka samu a game- a lokacin da ya kamata sannan kuma kamar yadda suke tambaya akan abubuwa da yawa za ta kasu likita na cewa a ai ka zo asibiti ka zo asibiti abubuwa da yawa sai an gani sannan za a san matsalar kama sannan a gaya maka abin da ya kamata to kai.
likita Allah ya an sa mu ko dace.
ce Malam Ahmad Aminu Abdulaziz dental technician mun gode to duka duka lokaci ya fara daga mana hannu a madadin gidan rediyon dala da ya dauki nauyin wannan shiri sai um, ahmad adamu zanna da ya sada ni da ku da kuma likitoci da muka ko in ce likita dr maryam aminu da ta sashen kula da lafiyar haƙora wadda muka kwashe awa guda muna tattaunawa da ita akan abin da ya shafi ciwon haƙori da fuska to dakta sai a sallama da masu sauraro to na gode sosai ko in ce mun gode sosai da dama da aka bamu mu zo mu yi wa bai- a jama'a bayani kuma na ji daɗin kira- kiraye-kirayen da mutane suka yi fata na dai kawai waɗanda suka kira su kokari su zo asibiti wanda ya san yana da matsala haƙori ko yana da wani ɗan uwa da ke da matsala haƙori ko kana da wani ɗan uwa a ƙauye da ke da matsala a fuska ko ƙari ko wani abu kai kokari a kawo shi asibiti to madalla wasalamu alaikum ni na gabatar da shirin zulfa musa ya kasai nake cewa salamu alaikum Habibu, kara muryar zama.